أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على تمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكو أنا متابقوا إيقوة رمضان shekara ta 1435 hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da ainihin wato hudu ga watan bakwai shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a tafsirin qur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu hud wanda wannan tafsiri yana zuwa muku ne daga wannan gari mai albarka garin kumo akwa local government a jihar gombe nigeria yau da taimakon allah tabaraka wa ta'ala za mu dora ne akan aya ta 41 a cikin wannan sura mai albarka na suratu hud jiya mun tsaya ne akan faɗin allah ta'ala hatta idza jaa amruna wa faratan nuru قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya fara halakar da mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yayin da suka ki karban wa'azi da gargadi da shi annabi Nuhu din yayi musu ta yanda Allah ya sako musu da ruwan dufana to yanzu dai ga ruwa nan ya bulbulo ta ko ina ruwa ne yake ta zuba ta sama ruwa ta ƙasa ruwa inda ba a tsammanin ruwa ma yana bulbular da ruwa to shine za mu ji me ya faru a nan a ƙarshen ayar jiya mun tsaya Allah ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda suka yi imani tare da annabi nuhu sai mutane kaɗan tayyib malamai sun yi saɓani sun yi ta faɗin maganganu dangane da wato mutane nawa ne suka iya shiga cikin wannan jirgin ruwa na shi annabi nuhu alaihi salam riwaya ta farko aka ce mutane takwas ne da shi annabi nuhu da matarsa da kuma 'ya'yansa guda uku akwai sam akwai ham akwai yafis da kuma matansu gaba daya wasu malaman irin su imamu ahmad suka ce mutum bakwai ne akwai shi annabi nuhu akwai 'ya'yansa guda uku din akwai kuma um, uh, wasu uh, kana'in suke cewa guda uku kenan mutum bakwai sannan kuma a wata riwayar aka ce mutum goma ne matan nasu din da shi annabi nuhu da 'ya'yansa da matansu kenan sam da ham da yafith da kuma wasu mutane guda shida wasu kuma mutane suka ce mutane saba'in ne da biyu a wata riwaya kenan wannan riwayar imamu muqatil kenan wata riwaya kuma daga abdullahi dan abbas aka ce mutane ne tamanin a takaice a dunkule abinda malamai suka faɗa shine Allah bai faɗi adadin mutum nawa ne suka yi imani da shi ba kuma manzan Allah bai faɗa a riwaya tabbatacciya ingantacciya daga bakinsa adadin mutum nawa ne suka yi imani da annabi Nuhu ba so duka wannan ijtihadi ne da kokarin malamai idan an yi shiru ma ba faɗi adadin mutum nawa bane ba ba a yi laifi ba so kawai sai a bashi akan wa ma amana ma'ahu illa qalil jama'a kaɗan ne suka yi imani da shi annabi Nuhu alaihi salatu wassalam to yau kuma za mu ce za mu ci gaba da abin da Allah ya faɗa gashi yanzu jirgi ya zo ya shirya ga ruwa yana ta bulbula yana halakar da al'umma sai Allah ya ce mai malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين شكرا الله مدوكين سركي سيتي وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها النبي نوح alaihi salatu wassalam ya gaya wa mutanensa yayin da halaka ta zo ta wannan ruwa na dufana sai ya ce da su irkabu fiha ku shiga ku hau wannan jirgi shine irkabu daga rakiba yarkabu ne ruku hawa ku hau jirgin ruwa wannan jirgin ruwan da aka yi taimai izgilanci aka ce me za ka yi ce zan yi gida ne mai tafiya akan ruwa yau ga wannan gida zai amfani irkabu fiha ai irkabu fi safina ku hau wannan jirgi saboda ga halaka ta zo bismillahi majriha wa mursaha giyarta da totur din wannan jirgin ruwan shine bismillah idan yayi bismillah sai ta zura idan yana so ta tsaya sai ya bismillah shine bismillahi majriha wa mursaha akwai kirawoyi kamar haka a ƙarƙashin wannan bismillahi majriha wa mursaha a kira'ar hamza da kisa'i da imam habs bismillahi majriha wa mursaha akwai mimin guda biyu mim ta farko fata majriha mim ta biyu mursaha tafiyarta da tsayawanta jirgin kenan mursa majire mursa a wannan kira'ar kenan akwai wata kira'ar kuma ta muhammad ibn muhaisin shi kuma ya karanta duka bi fathil almim bismillahi majreha wa marsaha bismillahi majreha wa marsaha akwai wata kira'ar kuma ta uku bismillahi mujreha wa mursaha ma'ana duka mimun nan ana yi mata dhamma ta farko kira'ar farko majreha bi al-fatha ala al-mim mim ta biyu kuma dhamma majreha mursaha kira'a ta biyu majreha wa marsaha kira'a ta uku mujreha wa mursaha kamar yadda ya zo a cikin wata aya da Allah ke cewa an zilni munzala sidiqin a afwan an zilni munzalan mubarakan kun ga mimun bi ne munzalan kuma sai ce mubarakan kun ga wato damma din guda biyu ne shi yasa wannan kira'ar ma aka ce bismillah mujriha wa mursaha da kuma inda Allah ce adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin mudkhala mukhraja duk dai kun gani bidom ne alal wato mim sai ce inna rabbi la ghafurur rahim lalle ubangiji na mai gafara ne mai kuma jin kai imam dahak yake cewa annabi nuhu idan ya hau kan wannan jirgin ruwa in gudu ma yake so ta kara kawai sai ce bismillah sai ta sura ta ta gudu a cikin ruwa idan so yake ta tsaya sai kuma ya ce bismillah da sunan Allah wannan Allah da aka kiya karbi wa'azinsa Allah da aka kiya karbi da'awarsa to kuma da sunansa ne dai wannan jirgi da zai kubutar da su yake gudana Allah ka azurta mu da binka da yin imani da kai to shine Allah ya ce wahiya tajri bihim fi mawjin kaljibal wannan jirgin ruwa na annabi nuhu yana zura gudu da su shine tajri aljari shine gudu tana tafiya da su tana sura gudu da su fi maujin kaljibali hatta a igiyar ruwa igiyar ruwa mai ƙarfi wanda take kamar dutse kun san idan ruwa ya tumbe ya tumbatsa in igiyar ruwa ta murda ta yi sama to sai koga kamar dutse ne ga kogin anan noman ruwa yana tafiya amma yayin da ruwa igiyar ruwa take murdawa idan ta murda ta sama sai koga kamar dutse ne to haka jirgin annabi nuhu din nan yake tsallake wannan igiyar ruwa duk inda ta yi sama sai ya keta shi ya wuce baya nitsewa da ikon Allah tabaraka wa ta'ala ana cikin wannan tafiya wa nada nuhu ibnahu sai annabi nuhu ya kira ɗansa alkur'ani dai bai faɗi sunan ɗan ba amma wasu malaman tafsiri sun faɗi sunan wasu suka ce sunansa kan'an kawai tsakanin ɗa da uba malam sai Allah kaga dai shi dan annabi nuhu bai imani da shi ba kamar yadda matarsa ma bata yi imani da shi ba amma yayin da ya ga halaka ta zo shi annabi nuhu sai ya ce bari ya dada da'awa ya kira sunan wannan da kan'an a wasu malamai suka ce sunansa sam kafiri ne kun gani yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy shi annabi ne amma ɗansa kafiri so za a iya samun uba yana musulmi ɗansa kafiri ko ɗa yana musulmi ubansa kafiri ba wani abu ne ba ko ba ga annabin Allah yana annabi ɗansa kuma kafiri laisa bi gharib ba abu ne ba ko ba to yanayin ɗa da uba sai gashi uban yana kiran ɗan ma'ana yana kiransa ya taho su tafi fa saboda za a halaka yau wa kana fi ma'azilin shi wannan da fi ma'azil yana gefe yana can ya yi in izali ya ware kansa shine fi ma'azil bai shigo cikin wannan safina din ba sai uban ya ce da shi ya bunayyar kan ma'ana ya kai dan dana zo ka hau wannan jirgi tare da mu a kirar ibnu amir da hamza da asim da imam yaqub sun karanta da izharul ba ya bunayyar kab ma'ana amma wannan kira'a ta sauran malamai ya bunayyar kab ma'ana ake faɗa haɗiye ba'un ɗin ake ya bunayyar kab ma'ana kab ma'ana shanye ba'un ɗin ake bara a ji ta ba amma a wacce kira'a ya bunayyar kab ma'ana wala takun ma'al kafirina zo ka hau wannan jirgi tare da mu kakka zamanto cikin kafirai sai ka halaka so anan gurin abin da nake so mu fahimta ya koyan uwana shine ga dai ruwan dufa na Allah ya sako shi shine wannan ruwa da ake faɗa gama duniya ruwa ne yayi ta bulbula iya ganin ka ko ina ruwa ne yake zuba ko ina ko ina yana ta haɗiye gidaje yana haɗiye komai babu abin da wannan ruwan bai bari ba a wannan lokacin ba abin da ya tsira fa a duniyar a wannan yanayi in ban da wannan jirgin annabi nuhu da wanda suke ciki ba to shi dan annabi nuhu tunda bai imani da shi ba sai ya kiye shiga jirgin tunda dama an ce wanda suka yi imani ne za su shiga jirgin to bai shiga ba to wannan yana nuna mana cewa ashe a iya samun uba aƙidarsa ta sha bamban da ɗansa haka ne wataƙila ga abin da uba ya fahimta ɗan kuma ga abin da ya fahimta so amma dai abin da ake da bukata shine kowane uba ya yi kokari ya ɗora ɗansa akan aƙida ta ƙwarai wacce yake kai kada ka bar ɗanka ya zauna akan aƙida ta halaka ku gane wannan sannan na biyu duk matsayin babanka a wajen Allah idan baka bi Allah ba wannan matsayi na ubanka ba zai ma amfani ba kamar yadda yanzu za mu zo mu ga shi wannan ɗan annabi nuhun ya bi shi ko bai bi shi ba sannan na uku ashe Allah yana iya jarabar mutum duk takawarka duk imaninka duk tsoron Allahnka sai Allah ya haɗa ka da fandararren ɗa dan mutum ya samu ɗa fandararre ba yana nuna shi ma fandararre ba ne za ga mutum ya sha wahala wajen tarbiyyar 'ya'yansa yana iya ƙoƙari wajen tarbiyyar 'ya'yansa amma a cikin 'ya'yansa a samu wani wanda zai fita zakka mashayi mazinaci barawo kullum abun tasko da bakin ciki yake janwai kuma gashi uban mutumin kirki ko gashi uwar mutumin kirki ko a zuri'ar gaba ɗaya mutanen kirki amma wani ya fita zakka so wannan bai kamata mutum ya zargi ubangiji ba ko kuma ya zo ya shiga wani yanayi hadda zai shi ma zai je kamu da wani ciwo a to yau ga ɗan annabi nuhu bai yi imani da shi ba kai la'alla na kama da ɗan sauki-sauki tsotse-tsotse yake yi da tsince-tsince da ɗan dama dama ko ba ka bane shi wannan kafiri ne ma gaba ɗaya kafiri ne gaba ɗaya so muna fatan Allah ubangiji ya sa mu fi ƙarfin yayanmu Allah Allah ka raba mu da fandara ba daɗi mutum ya haifi ɗa maniyinsa ya zo ya fandare masa baya bin hanyarsa to yanzu dai gashi annabi nuhu ya kira ɗan shi to ina so ku lura da wani abu guda tsakanin ɗa da mata wa uba ya fi so kaga ai mata ita ma ba akan hanya take ba mata annabi nuhu ba wa daraba Allah mathalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut Allah ya buga misalai dangane da ko misali dangane da mata a duniya ga matar annabi nuhu ga matar annabi ludu waɗannan manyan annabawan Allah ne amma matansa kafirai ne so wannan ma yana nuna ashe ka iya zamantowa mutumin kirki kuma matarka ta zama fandarariya ba irin ka ba kana kokarin bin sunna ashe matarka tantiriyar yar bid'a ce kana kokarin yin tauhidi ashe matarka mushrika ce cikakkiya lamba ɗaya mai rijista kai kuma kana ta kokarin bin sunna ko kana kokarin bin tauhidi la'alla baka sani ba zai iya yi haka ko wa daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini Allah ya ce sun kasance su biyu din nan mata annabi Nuhu da mata annabi Lutu suna karkashin bayin mu guda biyu salihaini Allah ya ce da annabi Nuhu da annabi Lutu bayin mu ne salihai shi da kansa ya ce salihai ne na kirki ne na kwarai amma matan su fa khanata kuma sai suka ha'ince su ashe zai iya yiwa miji yana zaune da matarsa ta ha'ince shi zai iya yiwa tun da gashi nan matan annabi ma sun ha'inci annabawa ballantana kai ba labarin ka fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'an wa qila idkhula an-nar ma'a ad-dakhilin wannan kenan wa daraba Allah mathalan wancan daraba Allah kenan ko wannan kuma wa daraba Allah mathalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun ga misalin kuma mai imani duba fir'auna in aka yi maka magana kafirci a duniya aka ce da kai fir'auna sai ka shafa fatiya kai kwana kawai in dai harka ce ta kafirci in dai an yi magana fir'auna to kawai sai kai kwana to amma ka duba Allah ya sanya masa mumina a ƙarƙashin sa Asiya matar fir'auna imra'ata fir'aun haka ta zauna a ƙarƙashin fir'auna yana kafirci tana imani tana musulunci qalat rabbi ibnini indaka baitan fil janna wa najjini min fir'auna Allah ka gina min gida a gidan aljanna wannan matar fir'auna take faɗa malam matar fir'auna take cewa ka gina min gida a gidan aljanna wa najjini min fir'auna ka kubutar da ni daga kaidi da makircin fir'auna don fir'auna ka'idi ne makiri ne wa amalihi da aikin fir'auna wa najjini min alqawmi zalimina kuma ya Allah ka kubutar da ni daga mutane azzalumai yan fadin fir'auna mata ta biyu shine wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin so yanzu ana abin da nake so mu lura da annabi nuhu ya zo bin kadin iyalansa sai ya fara kiran ɗansa sai na dan kafin Allah ya tambaye ka akan matarka ai ya tambaye ka akan ɗanka inda kamar ɗanka shine kake da cikakken iko sosai a kansa kai ka haife shi kai kai mai tarbiyya sannan kuma jininka ne matarka kuma haɗuwa kuka yi a duniya amma akwai alaka ta auratayya to kuma tun da shi annabi nuhu ya yi iya kokarin sa bata yi imani ba ita take taimakawa wajen kafirci to shikenan bari ya komo kan ɗansa da yake da iko a kai to bari mu ji me ya faru ya ci nasara akan ɗan ko bai ci ba na malam qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma qala la عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين يا كرا دان yace ka taho ka zo ka shiga wannan jirgi jirgin mun tsira kenan wannan ruwa na dufana ba inda za ka je halakar da kai zai kawai dan sai ya ce wa babansa a'a sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma' ni zan hau kan wani dutse da zai tsare ni daga wannan ruwan zo ka shiga jirgi na mu tafi dan ya ce a ba zan je ba ku je ga wani dutse can sa'awi sa'asiru wa altaji'u ilaihi kenan zan tafi in je in nemi mafaka a wannan dutsen ya ni min alma zai tsare ni wannan ruwa dai ba zai nutsar da ni ba yamna'uni min al-gharq annabi nuhu ya sake ce da wannan da qala la asima al-yawma min amri Allah illa man rahim yace yau fa ba wani wanda zai kubuta daga azabar Allah min amri Allah ana ana nufin min azabillah yau ba wanda zai kubuta daga azabar Allah ya kai dana ina gaya maka illa man rahim sai wanda Allah yi masa rahama waye Allah ya masa rahama shi annabi nuhun da kuma mutanen da suka yi imani da shi ka zo mu tafi ana cikin wannan magana malam wahala bainahum al-mawji annabi nuhu yana rufe bakinsa sai ga igiyar ruwa ta zo shine mawuci babbar igiyar ruwa far ta shiga tsakaninsu fakana min al-mughraqin sai gashi wannan ɗa yana cikin nitsatsu shi ma Allah ya halakar da shi ya nitsar da shi take a gaban annabi nuhu alaihi salatu wassalam an ce dutsen kansa da ya hau kamar yana ganin misalin wato wato ruwa zai cinye gari amma ga wani dutse can bari ya je haushi to ruwan yana ci yana ci yana ci yana haɗewa yana haɗewa sai da ya samu kan dutsen shi kansa sai da ruwa ya shanye dutsen da zira'i arba'in dutsen fa kansa da bishiyoyin da ke kansa sai da Allah ya ya mamaye duwatsun aka daina ganin duwatsun ma gabaci daya kamar ai wani ruwa manya-manyan duwatsu da ake ganin su a gari a daina ganin su kwata-kwata ruwa ya cinye su tab Allah kiyaye annabi nuhu yana kallon wannan yaro kurum sai gashi yana yana kiran habu yana shan ruwa yana nitsewa yaya zai yaya zai bayan da zai me ya jawo wa dan halaka kafirci rashin musulunci to yanzu kun ga ruwa ya zo wai ina labarin sauran mutanen babu duk ruwa ya halakar da su tantinin an kammala da su ba tsawa aka musu ba ba wuta aka turo musu ba ruwan sha ko ruwan sha ruwan shuka ruwan bayi ruwan lambu ruwan wanka ruwan dafa tuwo shi allah ya turo musu yi maganin su ai Allah shi ne maganin duk wani matsiyaci ai kwarai da gaske idan ya so halakar da kai cikin sauki sai halakar da kai ba iska kake sha kana numfashi ba to sai a rike iskar gaba daya idan kana so ka gane amfanin wannan oxygen da kake sha kake fitarwa da carbon dioxide da duk iskokin nan da ake amfani da su ka je ka shiga wani wuri da babu iska mai shiga babu iska mai fita ka sha mamaki yanzu yanzu za ka tashi daga aiki to wannan iskar ai Allah ne ke kawo ta ko in ga dama sai ya rike ta ko ya hana ka bacci ya tsayar da kai kyam ka tsaya ka nemi bacci ya ki zuwa ku ta faduwa a tsaye kuna mutuwa ba abin da ya gagari ubangiji wasu Allah ya halakar da su da iska wasu Allah ya halakar da su da tsawa wasu Allah ya halakar da su da girgizar ƙasa wasu Allah ya halakar da su da ruwa haka Allah yi cikakken labari kuma sai an je kiyama a wutar jahannama nan ne kuma za a ga dahir na haƙiƙa hasbunallahu wa ni'mal wakil to jama'a dai kun ji dai idan da a ce wani yana da wani matsayi a wajen wani annabi da zai iya kubutar da shi annabi fa shine da ɗansa ko to yanzu ga annabi nuhu ga ɗan shi ya kasa yi wa ɗansa komai yanzu ya kamata a hankalce ka zauna a nan duniya wani malami ko wani shehi ko wani akar makalla ya baka wani zikiri ya baka wani salati ko ya baka wani addu'a ko ya baka wani abin ratayawa ka rataya wai ya ce wai idan an je kiyama wai shi zai cece ka annabin Allah ya gagara ceton ɗansa bari ku ji abin da zai faru nan gaba sai da ma Allah tabaraka ta'ala ya yi wa annabi Nuhu magana ma akan wannan ɗan saboda a nan gaba sai da annabi Nuhu ya daɗa sake magana ɗan nasa bayan an halakar fa yana so kuma a bashi dama su haɗu a kiyama ya zauna cikin ramar ubangiji to annabin Allah ya kasa yi wa ɗansa wani abu to yanzu wani malami ko wani shehi ko wani akarmakalla yana da matsayi a kiyama da zai iya maka wani abu so ku daina yadda ana ci muku alwashi akan harkar kiyama dan na ji wani malami yana faɗa malamin ƙarshen zamani malami irin na wannan lokaci malamin da tsautsayi ta sa ya zama malami a rashin malamai yana cewa wai wai duk mutumin da ya bi ya bi ƙungiyarsa ko ya bi ɗariƙarsa da yake kai ya ce wallahi tallahi idan an je alkiyama ni wannan da kunne na jifa ba wai wani ne ya gaya mun ba kaka ɗauka wata riwaya ne kuka ce akwai wani rawi da ifi a hanya ni na ji da kunne na malamin na yana faɗa ya ce wallahi tallahi idan Allah bai sa ka aljanna ba matukar dai ka bi hanyarsa ka bi kungiyarsa in Allah bai sa ka aljanna ba ya ce Allah ma sai mun yi challenging ɗinsa me yasa bai sa ka aljanna ba dan Allah malam ka duba wannan bala'in gatsali gatsali wa ubangiji wannan a wani irin faifai zaka iya ɗora wannan mutumin me za ka ce masa wani wani kaulasan za ka bashi da ya dace da shi a ya fi karfin duk kaulasan ɗin da ake rabawa to yace wallahi sai ya challenge nan ubangiji me yasa Allah bai saka a gidan aljanna ba saboda tsabar ya baka garanti ina waɗanda suke cewa a bisu suna da manya manyan riguna da za su yi lodi kaji sai ka ce tifa da ake loda mata ƙasa wai za su yi lodi za ku yi lodi ku je ina wai za a tsallakar da kai wai wai wata riga ce wai mai aljihu wai dubu saba'in kowane wai dubu saba'in wai ana loda kowane aljihu ana loda mai mutum dan adam dubu saba'in so za a zo a haka a yi ta lodi kawai in kun cika sai ya ɗebe ki yuu ya je dire aljanna haka da makallawa ina jin ko majina ne a kwakwalwarka majina dai in tsautsayi ya sa Allah ya zuba ma majina a kwakwalwarka bai kamata ka yadda da wannan zancen ba to ballantana watakila kwakwalwar taka ta fi karfin majina watakila mu ce da ita koko ne a ciki dan duk wanda za a zuba masa wannan zance dauka kwakwalwar saka ina jin bata gaza koko ba kunu da ake sha so kar ku yadda da wannan ku kama Allah ku bi shi ku huta kuram lamarin ubangiji ba a masa alwashi manzon Allah ya ce wa na Fatima yarsa ya ce ya Fatima ya ke Fatima salini min mali ma shaiti ki roƙe ni cikin dukiyata duk abin da kike so Allahu akbar manzo Allah ba shi da ma dukiyar yau me ya mallaka me yake da shi ma a duniya yace amma duk abin da na mallaka ki roƙe ni ki tambaye ni amma fa inni la ughni anki min Allah shay'a amma fa a kiyama ba zan wadatar da ke da komai a wajen Allah ba wana kada a wayi gari a tashi kiyama ki zo ki ce ke yar gidan manzon Allah ne za a miki wata alfarma ce ki je ki aiki zuwa ta yi ta roƙe ta ce ya rasulallah ana zuwa yaƙi a samo bayi a taimaka mana da Allah da wadda za ta rinka min aiki a gida tana mun surfe tana mun sussuka tana mun daka tana mun kaza wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita ya Fatima kina so in baki abin da yafi wannan ta ce ya kware kuwa ya ce to idan zaki kwanta bacci ki subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 34 jiki khairul laki ko khairul lakuma min khadimin wannan zikirin wannan addu'ar da zaki in zaki kwanta bacci je kiki je ki ta yi shi yafi alheri akan in baki mai aiki kina yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam je ki ibada mai aiki fa aka hana ta mai aiki mai mata shara mai mata sulfi mai mata daka Fatima yar gidan manzo Allah da manzo Allah yake cewa Fatima tu bid'atun minni wa ana bid'atun minha Fatima tsoka ce a jikina ni ma tsoka ne a jikinta amma wallahi bai bata mai aiki ba yace ta je ta zikiri ta ta ambaton Allah shikenan wani sai ya zo ya zauna kurin an zo an bashi dogon carbi a ce masa wai an sai masa da gidan aljanna ka je ka lali kudi a baka wai an sai ma da gidan aljanna yana ganin mutane ya rena musu hankali kai kana ta bauta kana ta ibada to shi aljanna ma tuntuni ya riga ya biya kudin ta ya lali an biya masa ya riga ya biya kawai da ya je direct entry ba ruwansa da wani remedial ko wani wane ne wane ne direct entry zai shiga subhanallah ya kamata mu ji tsoron Allah yanzu wannan mutumin malamin da na gaya muku na ji yana wa'azin cewa ya aikin banza ka je ka tsaya goshinka ya yi baki a banza wai kai kana sallah ka zo ga hanya ka bi in ka bi namu kai direct ne wuce za ka yi wallahi kai fada wai wai goshinka ya yi baki kana ta wani sujjada ga hanya da za ka bi ka zo ka bi kungiyarsa directly aljanna haka ba ake kifa mutane a ƙasar nan ake dora su akan wannan an raba su da qur'ani an raba su da hadisi an raba su da tarihin magabata na kwarai an dora su akan bidiyo'i da shirka da ra'ayi da son zuciya so ya kamata mutane ku sani cewa zamani yayi na wayewa a addini kar wani ya zo ya gaya ma magana ba hujja duk wanda ya gaya ma magana ya baka aya in ba aya kara gaba karbi da shi ya baka hadisi in ba hadisi kara gaba magana a zuwa zauna ana bamu labarin mafarki a yau an haɗu wannan an daina wannan ba za mu yi da wannan ba wani wanda zai zo ya dora mu akan mafarki bai isa ba ba mafarki ba ma ko magana ka gaya mana an ba hujja wala aje ma kayan ka za mu yi ku tattara ku zubar masa da kayansa ku rabar shi kurin ku yi tafiyar ku ku rike alqur'ani ku rike sunna za ku ji falala da alkhairi ga wanda ya bi gaskiya mu je Allah rahma وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين الله يا جماعة أيكن ruwa ya kifar da na kifarwa ya nutsar da na nutsarwa masu kumbura sun kumbura masu fashewa sun fashe labari ya kare to shikenan tunda an gama aiki sai Allah ya ce wakila ya ardu bla'i ma'aki wani abu sai ubangiji a gaishe ka Allah ya ce ya ke ƙasa ibla'i ma'aki ki tsotse ki haɗiɗe kalmar ibla albala a larabci shine haɗiya yanzu idan na ɗebi ƙwayoyin kafino ko fengo na watsa na haɗe sai in ce bala'atuha ibla'i ma ake ya ke ƙasa haɗiye ruwanki ba ruwa ne ta bulbula ba ba ƙasan ma daman ba umarni aka bata ba aka ce ta fitar da ruwa to an ce ta haɗiye ku ga yadda ƙasa take buɗe baki take haɗiye ruwa malam wa ya sama'u ya sama' ya ke sama me sama ba sai na fassara ma sama ba ko aqli'i ki rike rike ruwanki ƙasa hadidiyar ruwan ke kuma sama rike me aqli'i aqli'i amsiki damke ruwanki rike ruwanki ko digo ɗaya ba ma so ya ƙara zuba wa ghidal ma' Allah ya ce shikenan sai ruwa ya tauye kawai shine ghida kalmar ghida a larabci tana nufin naqasa sai ruwa ya rabu sai ya tauye shi yasa larabawa suke ce ghada al-ma'u yaghidu ghaidan idha naqas ghada al-ma'u yaghidu al-ma'u ghaidan ay naqasa al-ma'u yanqusu naqsan ruwa ya tauye akan ce kuma ghadahu Allah ana nufin anqasahu Allah Allah ya tauye shi ruwa ya kame kamar ba a yi ruwan tufana ba aka nemi ruwa aka rasa daɗin ashe wato irin abin nan ne ƙasar tana ta bulbularwa da ruwa sama yana ta zubarwa kaga ai dole a halaka kowa ya mutu aka halakar da komai sai abin da Allah iga dama ya bari da annabi Nuhu da mutanensa wa qudiyal amr Allah ya ce tuntunin aka gama al'amari me al'amarin halakul qaum halakar da mutanen tuntunan aka gama wastawat alal judai ina jirgin annabi nuhu da mutanensa sai Allah ya ce sai jirgin nan ya daidaita alal judai akan dutse du aljudi din sunan wani dutse ne a guri wani guri da ake ce a wani guri da ake ce kusa da kusa da Mosul sunan wuri ne dutse ne aljudai din sai Allah ya kai jirgin ruwan annabi Nuhu din sai ya kafar da shi akan dutse bayan ruwan ya tsotse kawai sai suka sauko a hankali a hankali a hankali shikenan suka fita ina sauran al'umma ina waɗanda suke cewa a itina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqina kai nuhu ka je ka kawo mana duk abin da kai alkawari ka ce za ka kawo na azaba a je a kawo in kai gaskiya ne suna ina ruwa ya halakar da su wa qila bu'dan lil qaumi zalimin Allah ya gama aiki sai ya ce kuma a gaya wa mutane duk wani azzalimi ne santa ga ubangiji ta tabbata gare shi Allah ya gama aikin shi to bayan wannan wai me ya faru sai me ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين Allah sarki uba da ɗa sai su sai su annabi Nuhu sai sake dawowa yana kiran ubangijinsu a can kullur ayar wa nada nuhu ibnahu aka ce nuhu sai ya kira ɗan shi wancan kiran dai bai amfani ba to yanzu kuma sai ya dawo yana kiran Allah ya kira Allah ya tawassuli sai kuma ya nemo matsalar ɗan wa nada nuhun rabbahu annabi nuhu sai ya kira ubangijinsa فقال ربي إن ابني من أهلي يا أبنجي دانا دانا ينا daga cikin iyalina kuma ya Allah kayi min alkawari zaka tseratar da ni ka kubutar da ni da ni da dana wa inna wa'daka alhaqqu ya ubangiji na alkawarin ka gaskiya ne ka ce da ni da iyalina zaka kubutar da ni to dana yana cikin iyalina la khulfafi Allah baka saba alkawari wa anta ahkamul hakimin ya Allah kai kafi kowa iya hukunci na yadda duk abin da ka hukunta mun na yadda hakamta ala qaumin bin naja wasu mutanen a duniya kai musu hukunci sun kubuta wa hakamta ala qaumin bil halak wasu kuma mutanen kai musu hukunci da halaka so ya ubangiji dai ga kokon barana lamarin ɗana dai ina nema a taimaka mun a kansa kenan dai har yanzu yana yana yana nema a taimaka masa a kan ɗansa wannan ke nuna alaƙar uba da ɗa baka isa ka raba uba da ɗa ba duk yadda ɗa yake da lalacewa sonsa yana cikin fazuciyar ubansa don dai ba yadda zai yi ne amma wannan ƙauna ɗin ta ubuwa mai ubuwa ubantaka akwai ta haka kuma shi ma ɗa duk inda ikai dole baka isa ka raba shi da uban shi ba wannan alaƙa ɗin ta bunuwa mai bunuwa ɗantaka cewa wane babana ne ko mun kafircin uban ko mahaukaci ne babansa mahaukaci ne uban shi a gari yana tsince-tsincen bola yana yawo tsirara wallahi inda za a yanka zuciyarsa za a gani akwai wani bangare da yana son uban saboda ɗa da uba nama ne fa naman jikinka ne kamar tsokar jikinka ne kamar ba'adin jikinka ne wani bangare ne na jikinka shi yasa mutanen da suke sa'ayi suke ta kokarin su shiga tsakanin iyaye da 'ya'yansu to suna ɓata wa kansu lokaci kuma suna yin barna ba karamar barna ba akwai waɗanda su kullum ƙoƙarin su su shiga tsakanin iyaye da 'ya'yansu ko tsakanin uwa da 'yatta ko tsakanin uba da ɗansa so wannan ba a iya raba su tun da dai aka bari suka zo duniya suna da alaƙa tsakanin uba da ɗa to ku wannan alaƙa har abad duniya a kiyama ne ma don saboda allah ya riga ya yanke hukunci lamarin kiyama ya shafe komai to nan ne ma uba bai isa ya wa ɗansa komai ba kuma ɗa bai isa ya ubansa komai ba dan tashin hankalin kiyama ya fi ƙarfin ka tuna babanka ka tuna mamanka ka tuna ka tuna dan uwanka ko danginka amma a nan duniya ina gaya muku abin ba a cewa komai akwai wata mata ɗanta ɗan fashi ne da makami kowa ya sani ita ta sani ta yi addu'a ta roƙi Allah ta yi duk abin da za ta yi ta sa a yi mata addu'ar da wanda ya halatta da wanda bai halatta ba duk ta sa an yi yaro dai bai daina fashi da makami ba wata ran aka kama shi cikin yan fashi da makami da za a harbe shi aka zo aka ce zo ya nemi gafarar uwarsa ya yi fashi ya yi fashi ya kashe mutane ya yi duk abin da zai yi yanzu zai nemi gafarar uwarsa aka haɗu da shi da uwar sai kuka yi dan fashi ne fa mai kwanki murna za a rage mugun iri a gari amma ina tsohuwan nan kuka take yi kuka hawaye da za a ce mata an kyale shi a bashi ya ci gaba da fashin kar a kashe shi da haka take so saboda alakar uwa da uba amma wannan ba dalili bane kuma da za a goyi bayan barna to bari mu ji bayan annabi nuhu ya kira Allah cewa ya Ubangiji ɗana ɗana ya Allah ɗana ya Allah ɗana ka duba sha'anina ku duba fadancin da annabi ya nuhu annabi nuhu yayi a cikin ayan nan ku duba iya magana ta annabawa so ba yake ya faɗo na abun amma saboda wato girman halarar ubangiji da matsayinsa wato bai zai iya fitowa fili directly ya faɗi me yake so ba wana da nuhun rabbahu ya kira ubangijinsa me yace sai ce inna buni min ahali ya ubangiji ɗana dai yana cikin iyalina to kai min kaza bai faɗa ba wa inna wa'adaka alhaqqu kuma ya Allah alƙawarin ka dai kam gaskiya ne duk abin da kai alƙawari ko na halakarwa ko na tsirarwa gaskiya ne ni ba da ja akan wannan wa anta ahkamul hakimin amma hukunci ba ka fi kowa iya hukunci ya Allah kowanne kai in opposite ne yayi in ma positive ne yayi amma dai ni ina da ɗan bukata ina da interest ina da ɗan sha'awa a taimake ni akan ɗana ya ubangiji me Allah ya ce masa قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين تو الله يفعل بعد أمسى قال الله يتي يا نوح يا كي نوح إنه ليس من أهلك wannan fa baya cikin iyalanka to fa babban aiki kenan shi Nuhu ya ce ɗa yana cikin iyalansa Allah kuma ya ce innahu laysa min ahlika baya cikin ƴaƴanka wannan magana ɗin ko wannan gaba da Allah ya ce wa annabi Nuhu innahu laysa min ahlik ita ta sa malamai suke sabani akan wannan dashin kwaɗan na annabi Nuhu ne ma da gaske Imam Mujahid da Imam Hassan al-Basri rahmatullahi alaihim rahmatan wasi'a Allah ya ji kansu da rahama a matsayin su na malaman addini tabi'ai suka ce wannan da gaskiya ba dan annabi nuhu bane ba ɗansa na hakika bane shi dai annabi nuhun bai sani ba an dai zo mai ne da shi gida kawai shi yasa ma Allah ya ce da shi fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun Allah ce karka tambaye ni akan abin da baka da ilimi kaga hakikanin dan nan fa baka sani ba ma ba danka bane yaya za a yi a ce danka ne ya ki ya bi ka ya za a ce danka ne ka ce zo ya ki ya zo kula da wannan maganar maganar mujahid maganar imamul hassan wannan ra'ayi kenan taban a rayuwa ma yana faruwa wannan duk lokacin da ɗa ya fiye fandara da yawa da yawa ga ubansa yana kawo shakka shin anya ma kuɗin na gidan ne wani bawan Allah ɗansa ya yi ta mai yana da yaya da yawa wajen yaya tara duk in yace ayi kaza ayi kaza suna yi na taɓa baku labarin nan ayi kaza ayi kaza suna yi amma ɗaya a cikin su yana fandarewa baya yi kowanne cikin yayan sai uban ya bada umarni a shi sai ya ƙi yi haushi ya ishi uban nan wata ran kawai ya je samu matar ya ce wannan yaron ba ɗana ba ne wannan ta yi kuka ta yi kuka ta yi kuka alhaji ya za ka ce ba ɗanka ba ya ce ba ɗana ba ne ya ce duk ɗana na bashi umarni yana bi a ji a nemo waye ubansa kayya kayya ya aka ya aka irin mutanen nan ne dakaku ya dake ya ce ba ɗana ba ne kuma ya tattara kayansa ya bar gidan nan don duk ɗana zan bashi umarni zai bi ba zan zauna da ɗan da zan bashi umarni ba zai bi ba ɗana ba ne ta yi kuka ta yi kuka sai ta ce alhaji ka yi haƙuri abu dai ya riga ya gabata a wata shekara ka tafi cirani baka nan ka tafi ka banni babu juna biyu akwai wani makocinka alhaji wani ga gidansa yana can yakan dan shigo min gida lokaci lokaci ana dan abun nan shedan ya zo ya shiga a tsakaninmu a lokacin na samu cikin wannan yaran ya ce sai yaya ta ce sai na haife shi sai ya zauna a gidan na ya girma ya ce to daman na ce miki ba ɗana ba ne yaro ya girma fa ya balaga aka ce to tattara kayanka ya kai shi gidan makocin nasa aka fara tafka shari'a ana rikici to shine aka kawo mana fatawa ya za a yi ya za a yi gidan makoci za a mai da shi ko zai ci gaba da zama a nan gidan da wannan na ba ku fatawa kuma ku je ku ta yi Allah ba da sa'a almuhim wannan wannan gabar magana kenan duk da cewa wannan magana ba ta da ƙarfi ita maganar imam hassan da imam mujahid cewa wannan ɗa ba ɗan annabi nuhu bane a wata riwaya an ce ɗan ɗan matar annabi nuhu ne kamar irin ɗan agola ne ya zo da shi ba wai ɗan shi bane ne an gane ko dan matarsa ne to shi yasa shi annabi nuhu saboda karamci a cikin ƙara sai ce min ahali dan da matarka ta zo maka da shi gida ai shi ma a sa shi a cikin iyalinka ko to shine yace min ahali shi yasa saboda ba ɗansa na cikinsa ba ne bai ce in nabni minni ba da inda ɗansa na cikinsa ne da sai ce minni daga gare ni yake to amma bai ce min ni ba sai ce min ali yana cikin dai iyalan gidana to wannan ra'ayi kenan akwai ra'ayin su Abdullahi ibn Abbas da Imam Ikrima da Sa'id bin Jubair da Imam Abdahak da yawa yawan malaman tafsiri suka ce wannan dafa dan annabi Nuhu ne na hakika yawa ba wani magana cewa wai dan agola ne ko kuma wai ba ɗansa bane dan wane ne a ɗansa ne saboda akwai riwayar abdullahi na abbas cewa ma baga timra'atu nabiyin qattu babu wani annabi da ya taba auren matar da take karuwa ne yanzu idan an ce wannan dan ba dan annabi nuhu bane kenan annabi nuhu ya auri mace karuwa kuna ku tare da ni kuna fahimta na to daga nan wannan magana ta abdullahi dan abbas cewa ainihin annabi duk wani annabi a duniya Allah bai cikin girmama annabawa da Allah bai taba hada wani annabi da mace wacce take tana karuwanci ko ta yi karuwanci so da dai ɗansa ne shi yasa yi amfani da ibn wana da nuhu nibnahu haka qur'ani yace annabi nuhu ya kira ɗansa inda ba ɗansa bane da qur'ani ba zai ce da shi ibnahu ba da ya ce innahu laysa min ahlika fa to yanzu ya zamu mu warware wannan matsala din to in ka ce ɗansa ne eh mun yarda ɗansa ne to kuma Allah kuma nan ya ce innahu laysa min ahlika shine ya dauki su Imam Dahak da Imam Hassan cewa ba dan shi bane to dan Allah ya ce baya cikin iyalanka to ya zamu yi mu fassara wannan gurin innahu laysa min ahlika kenan ana nufin innahu laysa min ahli dinika wannan dan baya cikin masu addininka ka dan dama ana cewa ahaluddin ma'abuta addini so wannan yaro baya cikin masu addinin ka kun sha bamban kana musulunci yana kafirci li'annahu khalafa abahu fi din wa khalafa abahu fil aqida ya saba wa baban shi addini ya saba babansa a cikin aqida yanzu a can gurin ai kun ga sun auri mata annabi nuhu da annabi lutu sun auri mata da sun saba da su a addini shi yasa Allah ce fa huma sai suka ha'ince su so a nan gurin da Allah ubangiji ce innahu laysa min ahlik wannan dafa baya cikin mutanenka masu addini wanda har ya kamata ka neman musu alfarma innahu amalun ghairu salih ya aikata aiki ba na kwarai ba me aiki ba na kwarai ba kafirci shi yasa yazo a riwayar imamu a al-kisa'i da imam yaqub innahu amila yace a maimakon innahu amalun ghairu salih kaga anan yace innahu amalun ghairu salih amma a wacce kira sai yace innahu amila wato ghairu salih bi nasbi ar-ra kenan ay amila shirka wa takdhib danka mushriki ne yayi shirka kuma ya karyata Allah yawwa fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun ka daina tambaya na ya kai nuhu abinda baka da ilimi a kai wannan lamari na wannan ɗa ka daina magana a kai ba na so in ji ubangiji tabaraka wata'ala a kira'ar mutanen hijaz da mutanen ƙasar sham suna karanta fala tas'alanna fala tas'alanna ma laysa laka bihi ilm Allah ce inni a'iduka to ya kai nuhu ni ine maka wa'azi an takuna minal jahilina kada ka kasance cikin mutane waɗanda suke ba su san me suke yi ba maganar ɗanka ka rufe an riga an gama ya halaka kuma mun halakar da shi to sai annabi nuhu ya ce mai kuma قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن kun من الخاسرين ga annabawa da ladabi mala da wato miƙa wuya ga Allah take Allah yana gama masa wannan magana shikenan sai ya ce ya rab ya ubangiji na inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun ya Allah ni ina neman tsari a gare ka Allah ka raba ni da tambayar ka abinda ban da ilimi a kai na tuba wa illa tagfirli wa tarhamni ya Allah idan baka gafarta mun ba ya Allah idan baka yi min rahama ba akun min khasirin zan kasance cikin waɗanda suka yi hasara shikenan annabi nuhu ya ajiye makamansa ya haƙura da abin da yake nema a wajen ubangiji a taimaka masa akan ɗansa tunda Allah ya ce baya so kar a yi masa maganar wannan ɗa to shikenan annabi nuhu ya ce to shikenan ya ubangiji na haƙura kai ma kuma sai ka haƙura da abin da Allah ya jarabe ka to bayan nan kuma sai mai kuma قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم sai ya ce mai تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين shikenan kisa ta ƙare qila ya nuhu bis bi salamin minna Allah ya ce da annabi nuhu sauka daga jirgin ruwan nan bi salamin minna kana cikin aminci daga gare mu wa barakatin alaika kuma da albarka a kanka kaji ko bayan an gama masa fada a can sai aka ce sauko sauko daga jirgin ruwa tare da aminci daga gare mu kuma mun maka albarka abinda ake nufi da albarka a larabci shine subutul khair Allah ya tabbatar maka da alkhairi Allah ya sanya albarka ya sanya masa zuri'arsa su ne wato wanzanzu masu dadewa zuwa ranar tashi alkiyama wa ala umamin mimman ma aka ba kai kadai ba al'ummomin da suke tare da kai su ma mun musu albarka ma'ana zurriyatu umamin mimman kana ma'aka fi safina zurriyar al'ummar da suke tare da kai a cikin wannan jirgi da alƙar- da karnoni da za su zo bayan ka duk mun musu ainihin addu'a Allah ya sa musu albarka Allah ya ce wa umamun sanumatti'uhum akwai al'ummomi kuma da za mu jiyar da su daɗi a wannan duniya sun mai masuhun minna azabun alim amma kuma azaba mai raɗaɗi za su tafe su daga gare mu akwai wanda za su more suna nan za mu morar da su su ji daɗi su more a duniya in kaga duniyar kamar dan su aka yi suna nan in kaga kasashen su je ka america je ka ingila je ka canada je ka china je ka ina ne ba su san ma allah ba ba ruwansu da allah ba su da alaka da musulunci ba su san ma me musulunci ba amma kuma za ka ga kamar sun fi kowa jin daɗi ba su da matsala kasashen su malam kamar aljanna ne suke rayuwa wa umamun sanu matti'uhum akwai al'umma da za mu jiyar da su daɗi ku tuna wannan aya malamai thumma yamassuhum minna azabun alim sannan kuma azaba mai radadi daga gare mu za ta same su a kiyama ina waɗanda suke cewa a wannan abu ana cewa kaza kaza ga america ba sa musulunci ga canada ba sa musulunci ga china ba sa musulunci ga japan ba sa musulunci wane ne amma sun fi kasashen musulmi jin daɗi ce masa wa umamun sanu matti'uhum Allah ya ce akwai al'ummomin da zamu jiyar da su daɗi ba dai jin daɗin duniya ba ne su kera jirgin sama su yi na ƙasa su shiga wata su zagaya su shiga ruwa su ji daɗi su yi duk abin da za su yi amma sun mai maso min na azabun alim da ƙarshe Allah ya ce tilka min an ba'il gaibi nuhiha ilaik dukka waɗancan labarai ne na gaibu ya kai Muhammadu muna baka wahayin su kaga annabi baya na akai wannan labari ne na gaibu ma kunta ta'lamu anta wala qaumuka min qabli hadha Allah ya ce da kai da mutanenka ya Muhammadu ba ku da wannan labari na annabi Nuhu ba ku sani ba yanzu muke karanta muku muwa ba yanzu muke ji ba shi ma din Allah ya jiyar da shi fasbir ya Muhammadu to kai hakuri kai ma dan al'umma na Muhammadu kai hakuri amma albishirin ku innal aqibata lil muttaqin kyakkyawar makoma tana tabbata ne ga masu takawa Allah ka sa mu cikin masu takawa masu tsoronka gobe kuma za mu shiga kisar adawa insha Allah tabaraka wa ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
da fatan malam ya sha ruwa lafiya ta ce ita ce malam tana azumi sai ta yi shakwa da ta yi shakwa kuma har tana iya jiyo zaƙin abincin da ta ci malam a matsayin azuminta azumin ce yana nan bai kare ba tunda dai ba wani abu ne ta shigar da shi daga daga waje shiga ciki ba kuma shakwa nan ba ta zo mata bane akan santa ko akan ita ta kirkiro ta ba so shakwa ba ta karya azumi Allahu alam
wannan kuma tana tambaya ne cewa malam da Allah kafin zuwan manzon Allah ko kuma kafin aiko manzon Allah wani irin addini al'umma suke lokacin
to kafin zuwan annabi akwai annabawa da suka gabace shi na kusa kusa da shi annabi Isa annabi Musa annabi Musa annabi Isa waɗannan suna addinin annabi Musa alayhi salatu wassalam musulunci ne duka kamar yadda Qur'ani ya ba labari haka annabi isa ma so amma an samu fatra mai fatra wani long time long period lokaci mai tsawo wanda babu annabi a wannan wurin dan akwai shekaru masu yawa da annabi isa ya wuce an samu shekaru masu yawa sannan daga baya allah ya turo annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam su ne ma malamai suke ce da su ahlul fatra ahlul fatra to a wannan gurin babu wani addini babu wani addini da suke yi allahumma illa malamai suna cewa akwai bakaya sauran addinin annabi isa da sauran addinin annabi musa irin cancan na gado abinda iyayensu suke suna dan practicing to a wannan ahlul fatra din a wannan ahalul fatra shine ma malamai suke sabani to su waɗannan mutanen shi me matsayin su ne su dai ba su da ma wani annabi da aka turo musu ko ko Allah zai kama su da shari'ar annabawan da suka gabata a shekaru aru aru da suka wuce cewa me yasa ba su bi ba to ba zai dai kama su da shari'ar annabi Muhammadu ba tunda annabi Muhammadu ya zo bayan su ne to wasu malamai sun ce a'a wanda annabi muhammadu iriska jama'ar wannan zamani da annabi ya riske su aka turo annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna nan to su kaga wannan ai sun zama al'umma annabi muhammadu tunda za a kama su da da'awar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam to kes din shine wanda kafin annabi muhammadu ya zo duk sun mun mutu ya za a yi mushkila to daga cikin su ne ma aka ce mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ciki yana cikin ahlul fatra baban annabi Muhammadu Abdullahi tunda kaga shi kam ai shi ya haifa annabi Muhammad din to ya ma rasu ma manzo Allah yana cikin cikin mahaifiyarsa ma lokacin da ya rasu ma ba a haifa annabi Muhammadu ba to shi babu ma wani addini ma da yake yi to me matsayinsa to anan a takaice magana ce mai tsanani magana ce mai tauri magana ce mai wahalar sha'ani malamai cewa suke yi ahalul fatara din nan Allahu a'lam Allah ya bar wa kansa sani ya zai yi da su kurum saboda duk wata magana da zaka faɗa sai kaga tana da matsala Allah dai ya mana mai kyau mu dai tunda bamu zo cin ahalul fatara din ba muna cin ahalul sunna insha Allah na'am
a mai tambaya ta gaba kuma yana roƙon malam ne da Allah ya taimaka yi wa al'ummar musulmi nasiha musamman akan batun cika alkawari domin sukan zo su ɗauki bashi su ce in aka yi albashi za su biya shi amma kuma sai ai ya neme su ya rasa saboda haka har ma ya fi son yin alakan bashi irin wannan da mutanen da ba musulmi ba don sun fi cika alkawari kaga in kana magana ni fa ba da ni kake ba kai da karfi su shi kai ka ringa kallo na kana magana ai da karfi za ka ko ba ka wani haka ne ma yawwa to maciya bashi da kuwa ke yau ina jin ina jin wata yayi nisa an je an ka karbi kudin wani mai shago ne an ka karbi kayan mai shago ba a biya shi ba kuma gaskiya ne wato kasuwanci yanzu a ƙasar nan ya zama kawai akan bashi ne komi bashi zaka bayar komi har ma in ka ce ba za ka rinka ba da bashi ba to sai dai ka haƙura da yin kasuwanci to na farko kai ɗan kasuwa ka yi haƙuri haka yanayin ƙasar take an talauta mu ne da gangan kuma aka talauta mu an kassara mu da gangan aka kassara mu an mai da mu talakawa alhali ƙasar mu muna da arziki muna da mai muna da fetur muna da gold muna da zinari muna da azurfa muna da ƙasar noma muna da ruwa muna da kogi muna da iska muna da ƙasan noma muna da komai na arziki da ake nema a duniya komai muna da shi ƙasar mu ta najeriya babu abin da bara a noma a cikinta ba sai dai abin da aka shuka ya ƙi nomuwa da ganga aka kassara mu kuma ba kowa ne yake gane wannan ɗin ba wanda ya sha kashi ya sha wahala shi zai iya fahimta amma wannan ajanda ce so mu yi haƙuri 'yan kasuwa kada mu zo mu yi ta faɗa da junanmu da 'yan uwanmu idan ma za a yi kasuwancin a yi bara a ba da shi bashin a biya ɗin a lallaba to Allah sa albarka in ma za a yi haka ɗin a sa a biya Allah sa albarka ku kuma da kuke karɓa sai ku taimaka don in kun karɓi bashi ku biya shi don gobe ya sayo muku abin da za ku ƙara karɓan bashin kuma ya kamata ku san muhimmancin alkawari alkawari fa a bakin wutar jahannama ake tambayansa in ka cika ka tsallake in baka cika ba a tura ka so wanda ya san bai zai cika alkawari ba wanda ya san bai zai cika alkawari ba to kada ya yi ya yi iya abin da zai iya kubutar da kansa daga wannan shiga cikin alkawari innal ahda kana mas'ula lalle alkawari abin tambaya ne inna harfu taukid wa nasab harafi ne na karfafa zance lallai sai Allah ya tambaye ku alkawari kuma annabi ya ce yana cikin alamar munafiki shine wanda idan ya alkawari baya cikawa so ku cika alkawari tsakaninku da Allah ku cika alkawari tsakaninku da mutanenku yanayin da ƙasar take ciki kuma yanayi ne da ya kamata mutane su fahimce shi gaskiya yan kasuwa dole kasuwanci ba zai gudana kamar yadda ake yi da ba ko kun fi kowa sani da yawa yanzu yan kasuwa wallahi uwar jarin su suke cin suke ci maganar riba kaɗan ne fa gaskiya yanzu ake bi duk abu mai riba da ka sani ribar ta mutu saboda ƙasar ta lalace ta shiga cikin wani yanayi marar daɗi mutane suna cikin ɗimuwa suna cikin tsoro nan inda ma ake kasuwancin kenan wani wurin ma kasuwancin ma baya yiwa aikin gwamnatin ma ba zai yiwu ba ballantana ma ka je a wata ka sa hannu ka yi sigineta ka karbi kudin ka ma ba yiwuwa ba ba zai yiwu ba kuma kamar yadda muka faɗa muku ajanda ce ya kamata mutane su sani wallahi wallahi malam kafirai da turawa sun yi alkawari sai sun kassara mu musamman a ƙasar nan musamman arewa wallahi muna fatan Allah ƙaryata kaidinsu amma fa an ɗauko hanya saboda yanzu duk wata harka da ka sani ta kasuwanci da ake samun kuɗi a arewa wallahi ta yi ƙar je ka duba masu statistic masu lissafi waɗanda suka san economic na ƙasa su baka labari yadda ake samun downfall na harkar business da kasuwanci a wannan ƙasar tamu a arewa abun malam it is even getting to 0% ƙasa ake sauka kullum mai provision to babu kayan an ƙure masa kuɗi kuma ribar an ƙure ta wanda zai je wani gari ya sayo kaya sai ka kwammace akan ka je kano ka saro kaya gwanda ma ka haƙura ma wani ɗan uwanka in ya sayo ka zo ka ƙara mai naira biyu naira uku ka siya shi alheri na farko dai kafin ka iso tukunna wulakancin ma tukunna da zaka tarar da shi a hanya duk shiri ne yanzu da mutane suna tashi daga maiduguri su je kano su siyo kaya to bai zai yiwu ba da ya zo ba zai yiwu ba ɗan tsakanin maiduguri suna shiga chadi suna shiga kamaru su je su je kaya akwai wata gada ita ma sai aka je aka danna mata bam aka karya ta ba sai akwai hanya ba ma da za ku fita ku je ku siyo kayan to idan ka zo checking point ma kaɗai ya ishe ka a yi ta wulakanta mutane a hanya kuma su sun san ƙarya suke yi sun san idda barnar take sun fi kowa sani tunda me sojan gwamnati fa yana tsaye fa sojan gwamnati zai ga motar gwamnati ta zo da sojoji na gwamnati su bude musu wuta su kashe kansu da kansu kowa ba tsoron kowa yake ji ba ku ji an ce an gira sojojin amerika da na ingila da na faransa da na australia da na ina ne da na isra'ila da na waye ba ba kun ji ba to su kansu sun zo sun ce su ba su yadda ma da sojojin najeriya ba tsoron suke ji su ma kura ta ci kura kenan Allah a haɗu mana saboda tsabar munafircin najeriya malam kowa ba tsoron kowa yake ji an kulla abin da kulla kuma kan kumanta daman turawa nan sun faɗa sun ce najeriya 2015 sai sun yi raga-raga da ita sai sun kifar da ita sai sun baza ta sai sun watsa ta kuma gashi nan dai sai dai hasbunallahu wa ni'mal wakil ana ta hijira masu ƙaura suna ta ƙaura rayuwa dai kan magana jin daɗi dai a arewa dai ta zama ta zama hazawar salam ba a jin daɗi ana dai maleji ana lallaba ba yanda za mu yi tunda mu 'yan najeriya ne ba 'yan kwatana ba ba 'yan chadi ba ba 'yan kamaru ba haka allah ga dama ya zuba mu a najeriya sai dai ku karar da mu muna nan insha allah kwarai da gaske kuma muna nan muna jiran taimakon allah kuma duk wani munafiki duk wani mai munafurci duk wani mai kulle-kulle da yaddar ubangiji albarkacin la ilaha illallah muhammadu rasulullah albarkacin sujjada da addu'a da roƙon Allah da karatun alƙur'ani bi idinillahi ta'ala komai sai ya zama tarihi ya zama labari ai an yi mai tatsini a ƙasar nan ko ba mutanen da ba a kashe ba mai tatsini an kashe ɗan adam an yi yakin biyafara an yi yakin wane ne ba abin da ba a yi ba an zubar da jinin ɗan adam to ga wannan ɗin ma ana nan ana ta yi ana ta kashewa daman an ce mun yawa arewa mun yawa arewa mutum ɗaya zaka yana da mata hudu yaya talatin da uku a kudu kuma ka ga mutum matarsa ɗaya 'ya'yansa biyu shikenan sai kare guda ɗaya shine na hudu to kuma gashi ana samun mai a Najeriya kuma ana zuwa ana shiga aiki a Najeriya ku kuke ɗiban albashi da yawa to kuna da yawa ga kunan kamar 'ya'yan tsutsotsi 'ya'yan agwagi sai shegen aihuwa kun yawa su kuma aƙida su barata ba su tara 'ya'ya ba komi dan arewa komi dan arewa to bari su bi yadda za su kakkabar da ku kuma suna nan suna kakkabarwa kuma sun kakkabar kuma maganin ku ai duk rashin mutunci da dan arewa ya gani da kudin saya saya ustaz ko da kanku kuka sayo wa kanku kuma tukunna ma masifa ba dai za a zo a baka taliya ko a baka ledar indomi a wajen zaɓe ba kana musulmi ka je ka zaɓi ne kana musulmi ka je ka gani a kudin fassar musulmi ma wallahi ba sa bari posta ta musulmi na rantse da Allah ba isa liƙa ba amma su kwanan suna da wakilai a cikin ku a cikin ku a cikin ku masu sallah din a cikin ku suna da wakilai su kuma can suna da haɗin kai ku kuma ba ku da wakilai a cikin su kuma yanzu abu ya riga fito fili ba musulunci kafirci ne kurin ko ka yadda ko kar ka yadda ko an cika ma aljihunka da kuɗi ko ba cika ma ba ko sun kira ka Abuja ko ba su kira ka ba ko suna yi da kai ko ba sa yi da kai ko kana tsoro ko ba ka tsoro ko za a kashe ka ko ba za a kashe ka ba ko ma me dai abu ne na gaskiya guda ɗaya kurin musulunci da kafirci ne kurin musulunci ake neman a ƙarar kawai hanya kuma ta riga ta rabu sai mu san ina za mu yi mu dai kullum muna faɗa muna maimaita abinda muka zaɓa shine zaman lafiya kuma abinda muke addu'a shine zaman lafiya amma kowa ya riga ya sani wannan abin da ake a arewa wallahi ajanda ce ni ban ga dalili ba har yanzu yan jarida sun faɗa kasashen waje su ma sun faɗa Hillary Clinton ta faɗa ta ce me yasa da rikicin da ake a Najeriya a a north ake yi why south ba a yi me yasa da rikicin da ake arewa ake me yasa me yasa duk jinin da za a zubar na musulmi ake zubarwa me yasa sai dai wanda tsotsayi ya riska da shi me yasa yanzu fa shekaran jiya na fa intanet aka aka aka aka lika wasu yan kudu suka faɗa cewa wai idan yan arewa ba su zabi wannan arnan ba wai za a daina ba su mamai gaba daya kararrafa wai za su rike man gaba daya yan neja delta za su rike man gaba daya shine wani ya rubuta ya ce ya ce mahaukata marasa hankali 'yan giya da baku san me kuke yi ba a intanet ya ce ba ku sani ba yanzu majoratin man arewa ma na nijar ne majorati yanzu man da ake sha na arewan wallahi daga nan nijar ake shan sa wannan matatan mai ta nijar ga mu nan dab da ita da ka je kano kana shiga daure da ka dan tsallaka tafiya ka dan yan kilomitoci ga refinery din nan motocin najeriya ne gaba daya suke ɗebo man suke shigo da shi kuma mu ma muna da man sai dai Allah bai ba mu masu tono man bane ba ka duba fa irin wannan karara wani ya fito ya ce in ba a yi ba sai mun yi sai sun yi yaƙi sai sun yaƙe mu duk sun faɗa shine wani wani babban mutum ya fito yake cewa yake cewa yanzu shi arnan arewa da yake goyon bayan arnan kudu a yi rikici a yi faɗa shin wai shi idan aka yi faɗan nan aka yi rikicin nan shi zai koma kudu ne Allah ji kallami dan adamawa a taron ƙasar nan da ake yi yana cikin mutanen da suka taimaka suka share wa 'yan Najeriya ko musulmi hawaye da aka zo ana magana mai mai mai duk abin da ake ta yi mai mai mai za su rike mai za su rike mai yace ku rike mai yace shi daga adamawa har abin da ya duga baki ɗaya har kamar duk shi basarake ne kuma yana da mulki a wurin yace ku kuna ta rikici akan man fetur lita ɗaya naira nawa nawa ne lita ɗaya naira casa'in da bakwai ko? ko? ya ce to mu litar man gyada nawa ce? i na yanzu ai nake faɗa sarki yanzu shi nake faɗa nawa ne litar man gyada? eh? naira ɗari biyu da wani abu ko ɗari uku lita ɗaya ta man gyada to ku kuna gadarar kuna da fetur lita ɗaya naira casa'in da nawa casa'in da bakwai to mu kuma muna da man gyada lita ɗaya wajen naira ɗari biyu da wani abu to ku je ku rike mai mu kuma za mu rike gyaɗar mu za mu rike man gyaɗa mu ga ɗan kudin da zai zo ya sha man gyaɗa ko ya ci gyaɗa ya ce kuma za mu kai kakka karanta mu wata tambaya gaba ka kyale ni kuram yawa ya ce ya ce ya ce a raba ƙasar in raba ta ne a raba ta ya ce za mu yi mata get duk wanda zai shigo mana na rantse da Allah duk gidaje da kamfanonin da kuke da shi sai kun biya haraji za mu ninka muku kuɗi za mu rike shanunmu za mu rike gyadarmu za mu rike wakenmu za mu rike tumatir ɗinmu za mu rike tattasanmu za mu rike attarugunmu za mu rike wane ne ɗinmu za mu rike menene ɗinmu ga sunan masu yawa in ban da ma dan arewa ya lalace ba billahi azimu da waɗannan abubuwan za mu iya rayuwa tuntunin ku je ku karanta a tarihi shekarun da suka gabata kafin a samu man fetur da me aka rike kasar da gyada ne da auduga aka rike ta to ba za ta riko ba malam ga daji fa daga nan iyadu kana shuka gyada wallahi tsirowa za ta yi ga daji iyadu kana shuka masarar nan in babu ma takin gwamnati ba muna da dabbobi ba su yi ta kashi muna kaiwa gona to kaga mutumin daman shi an zo ana zazzagewa baya so wai mu tsaya anan abinda muka faɗa ne daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana ubangiji Allah ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Allah raba mu da tashin hankali Allah ubangiji duk abinda zai tsoratar da mu ubangiji ka mana maganin sa ya Allah duk wanda yake nufin mu da makirci ko da kaidi Allah ka mayar masa da kaidin sa kansa da kansa ya Allah ubangiji ka ba mu zaman lafiya Allah ka sa albarka a rayuwar mu marasa lafiyan cikin mu Allah ka ba su lafiya dattawan mu Allah ka sa su gama duniya lafiya yaran mu Allah ubangiji ya tsare musu addinin su da rayuwarsu Allah ubangiji ya yalwata rayuwar mu ya sa aljanna ce makomar mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum